masjidul ansar akwai wata baiwa Allah duk shekara da ta saba tana hajji amina ake cire ta tana taimaka mana tana ɗaukan mana hayar rumfa guda tun daga farkon ramadana har ƙarshe a yi mata addu'a Allah ya mata inuwa a gidan aljanna Allah ya saka mata da alkhairi bana ma ga rumfa guda nan rumfar da kuke zaune ita ta ɗauki haya ta ce sai an gama za ta biya masu rumfa Allah ya biya ta gidan aljanna to idan an samu wata ma da take da hali za ta iya ɗaukar rumfan nan a shimfiɗa waɗannan bayan Allah da suke zama a rana da an taimaka kwarai da gaske eh ni ma zan bada ta gudunmuwar insha Allah ta'ala zan ɗauki guda ɗaya ko guda biyu in gan in kuɗin zan iya yi sai an gaya mu kuɗin eh guda biyu sai mu sa su anan insha Allah ta'ala da haka na buɗe ƙofa duk wanda zai ɗauki hayar rumfar a rinka shimfiɗawa mata saboda zafin rana mu samu mu yi karatunmu a cikin nutsuwa mu sakata mu wala ko kuwa yawwa to insha Allah ta'ala Allah ya saka mata da alkhairi a wannan kuma sauran rumfunan kwamitin masallaci suka dauki nauyi iya abin da za su iya yi kenan suka shimfiɗa mana muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba da lada tambaya ta farko malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana Allah ya ji gan iyayenka ya sa aljanna ne makomar su malam ina so a taya ni da addu'a ina da saurayi yana so na ina son sa kuma iyayensa sun nuna shi sun hana shi aure na saboda wani na taba aure wani ba zaura ce mana a ce da addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar in kuma ba alkhairi ba ne Allah ya zaɓa mun mafi alkhairi to in haɗu da hukumi kenan sai hakuri a daman wani lokacin haka al'amari yake wasu suna tsoron mace wacce take bazawara saboda ba a san me ya fito da ke daga gidan mijin ba wata haka auren ya mutu wata mutuwa miji ne wata kuma duka miji take yi shi yasa ya sallame ta wata kuma gafiya ce akwai jido dauke dauke take yi to dole iyaye sai sun yi takatsansa kin ga ba san halin ki ba amma ki dage Allah ya sa rabar ki amma kar ki makale masa duk mijin da iyayensa suka kula ba sa san ina ba ki shawara ki kara gaba dan wallahi ko an yi auren da ba lalle ki daɗi ba tsohuwarsa idan tana raye in ba sa'a ba sai ta ta gana miki azaba ne kawai ki ki ba gida Allah ya raba ki da sharrin suruka mai mace addu'a in alheri ne Allah sa ta aure in ba alheri wani Allah canja ba mala da Allah ina bukatar addu'a na haɗu da wani ibtila'i ina dawowa makaranta na haɗu da wata mata a mota muna zaune tana shafa tana shafa min bayana eh kuma ni Allah bai bani ikon da ya mata magana ba har muka sauka daga nan daga na dawo gida na fara jin wani abu yana yawo a jikina kamar maciji to yau har ina tsawon shekara biyu kenan ina fama da wannan don Allah ki ji ki ji wannan ki ji wannan baiwa Allah wace irin mata ce ke wasu kawai kun shiga motar haya wata mace ta ɗauki hannu tana ta shafa ciki shiru ta zuba mata ido mai take shafa miki ko da take shafa miki ai ba a yadda ai irin wannan zamanin ai ba a yadda kina taɓa ne yace ya aka yi ne ban fa gane ba me ake ciki ya aka yi aka baki in kin ga ta wada ki canje wuri in abu ya gaba da kice kice direba daya daya daya zan kama ruwa yana tsayawa kice Allah kiyaye sai kun dawo na hakura da kudin mota yanzu ki duba an shafa mata masifa tana kallo mu yanzu ta aiko mana takarda wai mata addu'a shekara biyu maciji yana yawa gadon bayan gini ha dan Allah ku zama wayayyu ku zama masu basira ta miki sanwo ne ta miki sihiri ta miki tsafi Allah ya yi ki dinga yawan ka karanta suratul fatiha a cikin ruwa kina shafa a jikin ki ki nemi man babbar sauda ki karanta suratul fatiha da yawa da yawa da yawa da yawa da amana da ayatul kursi da yawa da amana rasulu da yawa a cikin man babbar sauda ki rinka shafa shi kina mulkewa a jikin ki insha Allah bi idan Allah ina miki albishir in Allah ya sa da zaki samu waraka kuma muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan wauta da kike da ita kuma Allah wani ya raba ki da wannan wauta kar wata ce da ko takalmi kika ga ana yawan taba wajen da takalmi kakku a wannan zamani ina malam da fatan ka zo lafiya Allah mai da ke gida lafiya Allah ya ji gani yayi malam Allah ya yi wa miji na rasuwa kuma sharri aka masa aka kashe shi malam ina so a ce ni da addu'a Allah ya tura asirinsu na barka lafiya to Allah ya yafe mini Allah ya yafe masa in mummunan hali yake da shi aka kashe shi Allah ya yafe mai kuskurensa idan kuma ba gaskiya ba ke faɗa ba yi Allah ya yi Allah ba ki haƙuri Allah ba ki wani mijin ba shi ba sai ki haƙura ya isa haka ki nemi wani mijin kuma shi kan da ya riga ya mutu da Allah malam muna buƙatar ka ne muna buƙatar taimakon ka ne ina da mara lafiya muna da mara lafiya a asibiti menene an kwantar da shi yanzu an ce mana ciwon nan na gida ne ba na asibiti ba ne to Allah mana a taimaka mana da addu'a da za mu rinka yi na gida don Allah a taimake mu muna bukatar Allah ya sa mu dace yanzu haka na taho da mara lafiya muna nan tare da shi a nan Allah ya sa mu dace ba a zo da mara lafiya ba ba tare da an nemi izini na ba na ce a zo da shi yanzu tarin mutanen nan ya zanyi da su ga matsaloli muna da shi na ɗaukar sunan marayu da da karatu muna da shi da maza an jima dole sai kin nemi izini ki kai shi wajen in hizba su miki interview ga in hizba mu nan mata ku tattauna da ita ku ga me larurar ku ga matsalar ko ta waya insha Allah ta'ala in na samu dama sai mun bayani sai ne bayani yadda za a yi insha Allah malam ga tambaya na kamar haka shekara na sha bakwai amma na malam ba da fa al'ada kuma ni malam ina so na yi aure to daga shekara sha bakwai ne har kun fara maganar aure kuma ni ina da wadda nake so malam ina so a sai ni da addu'a Allah ya bani mijin din da zan aura a shawarwa lafiya to Allah ya kawo al'ada idan ciwo ne hana ki al'ada Allah ya kawo ta amma ki je asibiti a samu likita yawa malam dala kam da zai gane me yasa baki al'ada ba ki je likita ya duba ki ya faɗi me yasa baki in ciwo ne baki magani in kuma shekarun ne ba su kai ba a wannan kuma wannan jarabar ta san auren ki dan jira tukunna eh ki dan saurara eh in Allah kuma ya baki wanda zai aure ki a hakan to sai a je a yi Allah sa albarka wasu ila bikin yawon al'ada za ta fara zuwa kuma gaskiya ta faɗa haka ake so in mutum ya ga lokaci ya yana so ya faɗa yawa Allah ta albarka da fatan kana lafiya Allah ya ji kan iyaye Allah ya ƙara haske kan kabarin su amin malam ina neman addu'a ina da yaro na yara na guda uku masu sakila Allahu akbar Allah ya ba su lafiya ɗaya ta kai shekara talatin ba ta aure ba damar matsalar kwanan nan a Kano ne karatun nan da ke bayani na ce mutane ba sun sha'afa ba sani ba yawanci fa duk mace mai sakila ba ta yin aure da wuri ba ta samu mai aurata da zarar an ga tana da ciwon sakila na wallahi kowa gudu dukkan za ku wata yarinya mai kirki mutum ya arziki mai addini ta ce malam gidan mu maki na suke malam in ka gani malam ta san masha Allah Allah ya mu komai na mace ta ce amma malam ba mijin aure saboda ni kuma ba zan yi ƙarya ba ina faɗa ina da sikila ta ce wallahi ba na gagara a ruwa ta ce kuma wallahi ba na san auren da na sai da zai ce Allah aure da to wannan masifa Allah ya yi ya kamata gwamnati ta shiga a taimaka kuma mutane ku rinka auren jihadi auren taimako wanda yake da hali yake da iko ya yi addu'a ya aure ta ya ci gaba da taimaka mata sai ki ga Allah ya sauƙaƙa ciwon wannan baiwa Allah tana neman addu'a yadda shekara talatin budurwa ba aure Allah ya ba ta lafiya Allah ya aurar da ita kuma yanzu na yi bayani a duniya a nijan Allah idan da akwai mai bukata shekara ta talatin da Allah ya turo mana ya bugo mana waya ya turo da lambar sa mu mu kira shi mu hada su ina gama a nan gurin sai mu daura auren kawai a nan Allah ya sa mace albarka ta ce mala idan ta samu samari sai sun ji tana da ciwon sai su damu ba za su sake dawowa ba malam na so a mun addu'a to Allah ya ba da yadda za a yi Allah ya aure miki da ita Allah ka tsare mana rayuwar mu ka tsare ƴaƴan mu ka ba mu lafiya malam na maka fata alkhairi ka je makamin kamar yadda Allah ya taimake ka mijina ya rasu ya bar ni da barayu kuma musulunta da yi dangina sun ƙi taimakona sun ce sai na koma kirista kafin su taimake ni gashi ba ni da abinci yau ba ni da na gobe ina da yara marayu da jikoki a gabana duka ke ɗaya don allah mala ka taimaka min kamar yadda allah ya taimake ka ina maka ba ta kai kyau wannan baiwa allah allah ya taimake ki allah ba ki yadda za ki yi kewa ki zo ki zo wajen yan hizba yi musu bayanin nan su san gidanki da lambar wayarki da inda kike za mu bincike mu tabbatar da maganar kike faɗa insha Allah kuma za a ce maka in Allah ya sa da albarkacin watan Ramadan in hizba ga wannan takarda ku riƙe in ta zo ku sa ta ta yi rubutu dan ku ga irin rubutun ne dan kar wata ta yanko kwana ta ce ita ce yawa ga takardar ku ajiye kuma ta yi bayanin irin takardar ce oye kana gani oye ta ta yi bayani wacce takarda ce ta tuba dan mu gane haka ake mana an turo mana lafiya sai in ga mutum goma sun ni ne ni ne ni ne Allah ya bata lafiya Allah ya bata kariya Allah ya taimake ta wannan rayuwa ta marayu ana cikin wahala wallahi Allah ya saka da alkhairi wannan yace assalamu alaikum malam aure ta ce aure na ya mutu malam to Allah to ya zan ce ya riga ya mutu Allah ya farkar da shi ko yaya Allah ya Allah ya kashe min aure aure na ya mutu yau wata sha ɗaya da mutuwar aure na kuma malam fa al'ada ta bata zo ba ta ce tun da na fito kuma malam da na fito kafin na fito daga gidan mijin na yi wata uku ban ga al'ada ba malam ina so da ya aure amma na rasa fa yadda zan yi kuma an ce min aure ba zai yi ba tun da ban yi al'ada ba kuma malam ni fa ban da ciki to to da a ce da a ce akwai ciki sai mu ce to mijinki ya sake ki da ciki sai ki jira sai kin haihu to ta ce babu ciki kuma ba al'ada wata uku kafin ta baro gidanta ba ta yi al'ada ba yanzu wata sha ɗaya shekara ɗaya da wata ɗaya ke da ko da wata biyu ba al'ada to gaskiya akwai wata matsala sai ki je asibiti ki gaya wa likita sai a duba meye dalili ne sababi da ya sa wato al'adar nan ba ta zo kuma lallai magana aure ba za ki ba sai kin ga al'ada ki je likita zai iya baki magani al'adar ta dawo insha Allah malam assalamu alaikum Allah ya saka maka da alkhairi barka da zuwa wannan gari da fatan alheri yadda Allah ya kawo mana kai lafiya Allah kuma ya ya mai da kai lafiya kuma ya sa mu karshen wannan wata lafiya malam ina neman barin addu'ar ka malam aure na ne nake so aure na ne nake so a taya ni da addu'a malam sadaki na yana hannuna tsawon shekara guda amma aure har yanzu ba abu ya gagara to kewa ya kai je fitar da sadaki ta ce wai shekara guda ta karɓi sadaki irin matan nan ne yana jin masu azarbani ta ce aure ya gagara kuma daman kafin nan duk wanda ya zo shi ya yi maganar zai aure ne idan har nan in dai har na nuna ina son sa to wallahi zancen da sai ya watsi kuma malami fa shekara ta arba'in malam ina neman bara a ka wannan mata ta shiga jarabawa da ibtila Allah ya yi mata a idan a nan garin ne a turo mun mutum nan wanda ya turo miki sadakin a turo shi ya zo mu dan gana da shi mu ba shawara wataƙila albarkaci masa ramadan ɗin nan bayan sallar amana albishir ya mai da ke ɗaki tun da kin karɓi sadaki kam ai kin gama da shi Allah ya sa ba gaba ya ƙara ba Allah ubangiji ya yi da Allah ƴan hizba gaba ɗaya ina so ku zo ku haɗa da ƴan hizba mata ku bar inda kuke ku zo nan akwai aikin da za ku yi min duk ku zo ku haɗa nan duk wata ƴan hizba mace ta taho yanzu yanzu eh akwai aikin da kuma duk wacce ta tashi a nan gurin ta sha mamaki ke kuma cikin ɗalibai kowa ta tsaya ta zauna inda ne Allah shi muku albarka Allah ya ba ku dacewa layi za ku yi juya ku kalle su ku gano mun dimmin su layi ɗaya kai hajja layi za ku juya can ku juya yawwa duka da wanda suke waje gaba ɗaya ɗan yin mamu mata na ce layi ɗaya za ku yi ko yayi ɗaya dogo haka za ku dogo eh
a sanarwa ta biyu a a saurara ni ba haka nace ne ba miƙewa za a ai ba ne ba Bare zai yiwu.
ishe ba yi. su fita hawa ne Ok.
a miƙe su matso nan zo nan ke kin ga matso haka a a a a a hakan ne ya yi ku kalli can ɗaliban za ku kalla shi kenan sun gane ko a miƙe layi ɗaya za ku yi ba ku taɓa ganin sojoji suna fareti ba ne ba da kuna aiki duk ba a san ku ba da Allah ɗalibai ku kalle su sarai ku gane su kun ji ai ko da ku ji ba a kalle su sosai kowa a ganta ka tabbatar ka gyara musu sun zama sai kowa ta zo kowa ta zo yan zuwa a saurara kai ba kan
Allah ya saka da alheri Allah shi albarka ka riga musu mutum da wani a saurara kai
wanda suka rubuta a insha Allah ta'ala akwai sanarwa kamar haka kuna ji na akwai wani bawan Allah da ya ji muna magana akan abin da ya shafi marayu da dinkin sallah da ake wa marayu da taimako da ake wa marayu da abinci da wani sauransu duk shekara ana yawa a majalisi mai albarka kuma muna neman albarka ne a wajen Allah saboda ainihin wato taimakon marayun nan da iyayen marayun nan Allah musu albarka a to ana karatun nan sai ya ga a yan hizba nan mata suna tsaye a cikin rana ana ta karatu duk zafin ranar da su a tsaye suke a rana in banda kaɗan daga cikinsu masu wayo suna kama rumfa su ɗaya a tsakiyar rumfa amma sauran duk a ranar su suna muku suna muku taimako kuma tun daga farkon watan ramadan da muke karatu har mu rufe karatu nan yan hizban nan ga shi nan ta suke mana aiki ga sunan Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi kullum su masha Allah duk kusan kansu dai duk tsofaffi ne dattawa ne wallahi ko kawaye ne wani ba sani ba ya ga sunan yanzu a nan an kawo su ga sunan barkace suna da yawa kuma da suke muku hidima na yi wannan ne don kusan cewa gaskiya ana ƙaunar ku a garin nan kuma wannan majalisi wurin karatun nan ana son ku da alkhairi ku rinka ba su haɗin kai ku taimaka musu akan abin da suke dukansu suna da miji ba wacce ba ta da miji sai wanda mijinta ya mutu suna zuwa sun ba da kansu kuma ba ma ba su albashin ko kwabo haka ake gama azumin nan mu rabu da su lafiya a gabansu ake rarraba wa marayun nan kyaututtuka kuma ake raba musu kyaututtuka wata ma abin da suke samu a wajen kyauta ma ya fi na yan hirzon ma ba sa samun komai to wannan bawan Allah sunansa Alhaji Usman Buhari daga ƙasar Somaliya yake Somaliya ya ce malam marayun da kuke taimakawa ga naira dubu hamsin a sayan yadi a yi wa marayun nan ɗinkin sallah Allah ya kai ladan gulma gina Allah ya saka wa alhaji Usman Buhari Allah ya ji kan mahaifinsa ya ce mahaifinsa yau shekara talatin da wani abu da mutuwa sannan abu na biyu ya ce yan hizban nan mata mata ya ce tun da karatun mata ne ake yi ya ce kowace ɗaya yan hizba na mala ka ba ta naira dubu biyar Ni ba ban ji labarin nan ba. Kishi kuke ba za ku ji bara ba? Ga kuɗi a hannuna kun gan su nan? Wanda kuɗin da kuma ne su gari. Da ka na tsaye da su ne saboda amanar da aka bani yake saboda hidimar addini aikin Allah da taimakon musulunci da suke yi kowace a bata naira dubu biyar ta garuwa yau.
wancan da an yi zuwa
ya isa kai wace ku shigo ko ma ce kun ji ana dubu biyar kun fara shigowa ko Ha? an shigo wancan mutum biyu da an yi zuwa da haka ɗan yusuf ku gode wa Allah kun yi aikin Allah Allah ya saka ka muku wallahi ban san mutumin da ba ban taba zuwa shi ba yana bibiyan wannan karatun da yana kallo kuma da ban duk mutumin da ya aiki saboda Allah to Allah zai masa sakayya saboda Allah ya ka waɗannan bayan Allah mu ba mu ba su sani ba ga shi Allah ya kawo su in ni ba ina ba ki shawara yau don Allah azumin nan don Allah mai gidan ke da canji a tukunyarsa don Allah a je tashan magare akwai wata tukuba ta kaji da ake sakawa don Allah har da ke kaji a je a kai wa mai gida ya sha romo ya saka mai wala Allah ya kusa albarka Allah ya saka alheri Allah ya bada lada Allah kuma ya biya na ga yan hizba mazaran su ya ɓaci suna ta hanci ne suna ta wani ma ya jefa da bula da sa ƙasa to Allah ma da hakuri kuma Allah zai kawo muku da hakuri Allah ya koyar da ku dan yi hakuri ku dan jira kaɗan to za mu dakata a nan saboda masu kallon mu da masu sauraron mu daga nesa insha Allah ta'ala Allah ya sa albarka a wannan karatu Allah ya ba da lada da wannan kuɗi kuma malam Abdullahi ba zai tafi da su gida ba yau dan ne yanzu yanzu za a raba musu amma da Allah ya manzo rabawa kowa ta sa hijabi ta dalilin da fuskar ta saboda kun san ido ne ba daɗi ko yawa Allah sa albarka Allah ta da alkhairi Allah kuma ya bada lada kuma wannan bawa Allah taimako da ya na addini da hidima akwai akwai abubuwan da ya ba ba wannan ba na faɗa a tafsirin dare insha Allah ta'ala Allah ta ka mai Allah ba shi lada mun ma kuma Allah ba mu lada gaba ɗaya Ah, yanzu abu guda biyu za mu yi za mu ba wa ɗin ba kuɗin su sannan kuma ya ba iyaye masu marayu za su yi layi zo su kawo mana sunan marayun da mu ɗauki sunan su saboda bana muna so mu aiki su da wuri dan a sallame su rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka nusib rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta albarka